أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zama na biyar daga cikin jerin a darussa da muka fara a cikin wannan daura karatun littafin albalagatul wadiha kuma uh, wanda muke fatan Allah da a uh, sati ɗaya mu kammala shi insha Allah subhanahu wataala Allah shi mana jagora kuma muna da jinyo hankali wajen ikhlasi wannan ilimi ne wanda yake yana da alaka da alkur'ani yana da alaka da alkur'ani shi yasa ma malamai suka nuna mahimmancin shiga mai ko wanda yake sun yi koyi ilimin tafsiri da sauransu saboda alkur'ani yana kunshe ne da hikima da fasaha yana kunshe ne da usluboba na wa'azi usluboba na jan hankali wani guri kaga an yi itnabi hyperbole wani guri kuma a yi a takaita magana a takaita abu cikin cikin uslubi mai sauki wanda yake zai baka dama ka iya fahimtar alkur'ani din ga kisoshin alkur'ani wani guri aka ga kisan annabi an takaita a cikin aya daya wani guri kuma kaga cikin ayoyi barkatai an yalwata ashe kun gama alkur'ani yana kula da maganar ka'idan nan da malamai ke cewa li kulli makanin makal kulli kulli makal makal daga cikin alkur'ani ya ka ciro dan gurin da kake bukata a fadada maka bayani sai ya fadada maka gurin da kake bukatan a takaita maka sai ya takaita maka mun fahimci wannan ko saboda haka yan uwa mu ƙara ba da himma sosai sannan kuma ƙara fahimtar wannan ilimi kamar da muka bayani yana da alaka da ƙarfin larabcinka sanin lugha yana da alaka kuma da yawan kokarin ka kai qira'a mukaffafa intensive reading da makamancin wannan so sai shi kun ga kenan idan ka kai muka karatu anan karka cewa kai ka zama ka zama al-mufti am a'a je ka wajen malamai ka kare ji ka je wajen wancan ka je wajen wancan nayi karatu littafin nan so uku ina karatu littafin nan a wajen Dr. Mustapha al-Misri Allah ya saka mishi da alheri Allah ya taimake ni ya ƙara fahimtar da ni daidai gurgudu kuma har yanzu ina ƙara bin littafin ina ƙara bibiyan karatun malamai saboda wannan ne zai ƙara gadon mini da fahimta na matsalolin da ke ciki Allah ya sa mu dace kai tsaye idan Allah ya kai muka dawo zamu zamu zamu muraja'an waɗannan shauke
akwai an hana sa wani littafi shi wannan ta eh za iya samu ta nan babban dodo okay bari mu zo yau to faddal yau na fara faddal faddal faddal za ka same ta nan babban dodo ka gane shagon ko za a same ta ne insha Allah ta'ala masha Allah Ah, idan Allah ya sa muka dawo kamar yadda muka yi muraja'an waɗannan tashbi arkanuhu da aka samu hu to sai kuma mu yi muraja'an waɗancan sai dai akwai wani tambihi guda ɗaya ah, maganan wani baiti nan wat- akwai wata kalmar da ban fassara ta ba sai ni ko kuma na bata wani fassara daban faka anna ladzata sautihi wa dabibaha sinatun tamasha fi mafasilin no asiko faka anna ladzata sautihi kai ka ce dadin sautin sa wa dabibaha da tafiyanta daga dabba ya dubbu dabiban ko tafiyanta watan tafiyan da ah, sautin wannan mawaƙin ke tafiya a cikin ƙwaƙwalwa ya ji shi yana kai komo a cikin ƙwaƙwalwa sai ya kamanta shi kaman menene kaman gyangyaɗi ne ke tafiya a cikin gabubban mai bacci mun fahimci wannan ko to dabib din nan ko dai ban fassara shi ba ko kuma na bashi wani fassara da ba daidai ba daga dabba ya dubbu mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mu dace to matashin karatunmu na yau shine menene agradu tashbih mutum ne sai ya kalli wani ya siffanta shi da wani abu to labudda akwai manufa me yasa ka siffanta wani da kaza to shine zamu ji yanzu zaka siffanta wani da wani don ka kawata shi wani lokaci zaka siffanta wani da wani domin ka kushe shi ko kai ka, ka- ka- ka rage mishi daraja kai discrediting din shi to bari mu fara daukan ka'idan mu za mu ɗauki ka'ida idan muka ɗauki ka'ida sai kuma mu koma mu ɗauki misali ɗaya domin ya fi fita mana a haka mun fahimci wannan ko to yake cewa a ka'ida a garadu tashbi kasiratun min hamayati to a garadu tashbi din ta kasu kashi biyu ne akwai ma yarji'u ilal mushabbah akwai kuma ma yarji'u ilal mushabbahi bihi kun gane manufa da zai sa ka siffanta wani da wani abu ko wata ta siffanta wata da wani abu ya kasu kashi biyu ne akwai manufan da ke da alaka da shi mushabbahu akwai manufan kuma da ke da alaka da mushabbahun bihi amma a wannan kawai sun takaitu ne akan guda ɗaya manufan da ke da alaka da shi mushabba kawai sai ne kalli sun ce yadda ka zauna haka kamar sayyidina umar to Allah sarki ai ma ina jin sai ka dan yoyi bazawaran dariya saboda ka zaka ji dadi a cikin zuciyarka kaga ai meye manufar shine in in- in maka kwalliya in maka ado in kawata ka mun banci wannan ko karfi kaman gwanki kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karfi kaman gwanki to anan ana son a bayani mene mikidarin karfinka ne mikidarin karfinka domin duk wanda alhamdulillah an samu ko kai mubarak mubarak mubarak domin duk wanda ya siffanta ka da wani abu ko kuma a fagen da ba a san yanayin karfinka ba mutane wannan yana ganin kai ba shi da karfi wancan ma yana ganin kai baka da karfi sai ka ce haba ai malam wallahi karfi kaman gwanki malam to nan me yasa ka kawo gunki kana son ka nuna mikidari ne na karfin shi mushabba mu banci wannan ko akwai lokaci kuma da zaka ƙara bayanin ga yanayin karfin ma ga yanayin karfin ma wallahi malam kai dai bari kawai yaya lafiya mamuda kai dai bari kawai Allah shi kyauta kar Allah ya sake haɗa ni da irin wancan nan budurwan me ya faru ne wallahi wallahi jiya ko na je gurin ta muna tattaunawa kawai daga jin an bugo min waya ta ce ai ai allan bara a irin wannan waya a irin wannan lokaci ba wanda zai bugo min waya sai mu ce kawai ta yi fushi har ta wani banka min harara idan ta yin da ka san garwashin wuta kaga yanzu wannan kana son kai bayanin mikidarin irin jan idan mun bince wannan ko to duka tashbihi shike baka dama kai wannan ta hanyar ilimin balaga kuma wallahi wallahi gashi na cikin Qur'ani da dama da dama ina jin mun yi bayani akan mu samu wannan littafin al-ijaz al-balagi fil Qur'an al-Karim na Sheikh Muhammad Hussein Salama ya fitar da matsalolin balaga sura sura Fatiha Bakar Ali Imran Nisa'i Ma'ida Anama Araf Anfal mu samu sifatu tafasir mu samu littattafan da da suka yi magana akwai na Sheikh Musai Tayyar Professor Musai Tayyar wanda ke malami ne na wannan karnin har yanzu yana nan yana lecturer a Jami'ar Madina ko yana nan shi ma yayi ma yayi littafi akan ijazul Qur'an shi ma ya fitar da mas'alola kuma ya tace mas'alolan da dama watan irin waɗansu abubuwa da ake kawowa wanda wasu da suka gabata su kawo waɗanda sun saba mu sunna ko kuma sun saba ma hankali ko kuma abin da ke dace da Qur'ani shi yayi kokari ya tace abubuwa to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora malam yake cewa a garadu tashbih kathiratun manufa abin nan manufa da kamanta wani a garad jam'i ne na gardu ما قرض هذه المس... آه، هذه المقالة قرض هدف منفى mun bance wannan ko agarat shine jam'in sa yace bayanu imka imkanil mushabba bayani akan yuwan shi mushabba wadhalika hina yusnadu ilayhi amrun mustagrabun hakan ko kan kasance ne a lokacin da aka jingina mishi wani al'amari mustagrab wani aka jingina mishi ta siffa ko aka alakanta shi da wata siffa mustagrabin wanda yake abin ya zama bako ya zama very strange kai anya zai iya faruwa ce gashi mutum dogo kuma gajeri a lokaci da kai ina wannan ba zai iya yiwa ba to sai a siffanta maka shi mushabba da wani abin da aka ce eh eh haka zai zo ko zai ko iya yiwa in Allah ya yarda la tazulu garabatuhu wannan yanda abin ya zama bako da aka siffanta shi mushabba da wannan abin ba za ta iya gushewa ba illa bi zikri shabihin lahu sai idan an bato abin da yake yayi kama da shi wato wani abin da shi ma yana ya siffanta da irin waccan siffar shikenan sai ka gane cewa eh ashe shi ma mushabba da aka jingina zuwa ga wannan siffar ko aka alakanta shi da ita zai iya yiwa ga misali nan idan muka koma misalanmu ko shine yake cewa qala al-buhturi shi buhturi mawaki ne yake cewa danin ila aidil ufati wa shasi'un an kulli niddin fin nid fin nada wa daribi kal badri afarta fil uluwi wa daw'uhu lil usbati sarina jiddu qaribi yace danin kalmar danin isim fa'il ne ko na dana yadnu udnu dana yadnu udnu bi wazni mene fa'ala yaf'ulu udnu uf'ul zamu zo sarfi insha Allah subhanahu wataala sannan akwai karatun nahau da muke a karatu da muke ranar alhamis a wannan majalisi namu muna yin tufutul wardiya wa in kana mun kama a tufutul wardiya ga ta nan dan wardi ana karanta ta a zauri ne galibi akan nahau tana da matukar fa'ida to yanzu mun gama wannan akwai littafin iziya akwai littafin a'a alfusul fi iktisari siritir rasul sai kuma menene matunul warakat to yanzu da mun gama wannan za mu dawo nahul wadi tun daga na daya kuma insha Allah sun tada za mu yi advancing din karatunmu za mu yi advancing din karatun sosai za mu yi za mu rinka kokari muna alakanta shi da Qur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam don mu gane muhimmancin lugadin ko kuma eh hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ani duka suna cike ne da waɗannan ka'idoji kai duka ma daga cikin su ake cirowa imamu al-imamu suyuti Allah jikan sa yake cewa alqur'ani baharun zahir a muqaddimata al-itkan shi alqur'ani teku ne wanda yake ya ci ya ci gatin batsa la sahila lahu shi ba shi da gefe domin zaka ga mai kowane fanni cikin alkur'ani yake yake shiga yake ciro gwalagwalai yana ƙara bayani to hatta balagan nan ma cikin alkur'ani gashi ma yana to Allah ka samu dace so saboda haka wanda ya ga yana da dama so yana da kyau ya zo ya haɗu da wannan aji annahul wadi za mu ɗauka tun daga na ɗaya na biyu na uku in Allah ya yarda sannan kuma mun gama in mun gama wanda mu je sanawiyya insha Allah subhanahu wataala to danin shi wanda nake yaban nan danin mutum ne gashi nan kurkusa yana kusa da na ya matso ko madalla ila aidil ufati zuwa ga hannayen al'ufat al'ufat su ne mutane waɗanda suke talakawa mun gani jami ne na mene hmm? a'a jam'i ba ma'ana ba jami ne na afi ko wa shasi'un kuma shi mutum ne wanda yake manisanci shase bi ma'ana ba'id ba'id to afin afin afi shine wanda ke a talaka haka ko kuma mai gizago mai gizago da aka duk dai wannan gizago ya alama ce ta menene alama ce ta talauci gudun duniya alama ce ta rashin abin hannu to danin shi wanda nake ban nan danin mutum ne wanda ke kusa ila aidil ufati zuwa ga hannayen a waɗanda suke matalauta ko mabukata wa shasi'in kuma gashi mutum ne manisanci an kulli niddin ga dukkan barin wani tsara nid ai mithl nazir nid wala ta jalu lillahi an dada ko finna da wajen kyauta wa daribi da tamka kun ga daribi kun ga shi ma wannan daribi ba za a yi amfani da shi a matsayin adad tauki kun gane darib watan yana siffanta shi ne da siffofi guda biyu mutum ne wanda yake yana kusa da ga talakawa kuma dangane da abin da ya shafi kyauta dangane da abin da ya shafi taimako ya yi nesa daga tsarar- tsararraki to anan ya siffanta shi mamduhu nasa da siffofi guda na guda biyu amma fa kishiyoyin juna ne ga shi na kusa ga kuma shi na nesa kaga yanzu nan ai hadha amrun mustagrabun hadha amrun mustagrabun a yumkinu hadha an yattasifa al-insanu bi sifataini dhiddaini kaga la yajuz zalika to wai yana son ya nuna maka ala dole ka yadda kawai domin menene in baka yadda da wannan ba to ga wani misali da zan kawo maka ma'ana bari ya kawo maka shi ta hanyar kamanta maka shi da wani dan ka mene ka gane cewa wannan abin da ya siffanta mai zai iya yiwa sai ya ce kalbadiri kaman wata kaman wata ne afrata fil ulu wanda yake afrata wanda yake wuce watan ya wuce ya wuce a gona da iri wajen fil uluwi wajen kololuwa a sama ma'ana kaman wata ne wanda yake ga can da, a- da nisa a sama wa dawuhu amman haskensa sai ka ce jiddu qaribin yana kurkusa sosai ila lil usbati ga jama'a matafiya karauka asarin waɗanda suke tafiya cikin dare saraya siriko kaga subhanallazi asra bi abdihi laylan to anan yana son ya ce maka shi wanda nake yaban nan mutum ne wanda yake ta wani bangare yana kusa da talakawa ta wani bangare yana kuma yayi nesa daga dukkan a abin nan kishiyoyi ko to in baka in in baka ce in baka yadda ba na wannan magana ne na'am afwan dalla to lafazin usba usbatun an same ta cikin alkurani ko ina ne na'am e me jam'i a mufradinsa afwan ayan da ta zo da shi innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum suratul nur mun ban jona ko nan fadal to anan yana son ya ce maka shi wanda nake yaban nan ya siffanta ne da siffofi guda biyu gashi kurkusa gashi kuma yana nesa ma'ana min janibin huwa karibun ila aidil ufa wa min janibin huwa ba'idun an an maza anil andad wan nadhir kuma jin ko in kana ganin ba zai yi mutum da ya sifanti da waɗannan abubuwan ba to yayi kama da wata wanda gashi can yana kololuwa a sama amma ta wajen hasken sa fa yana gurguzuwa yana gurguzuwa mutane ban sani ba ko kun hararo tashbihin to yanzu na ana son ka hararo hoton menene hoton shi wanda yake yabo sai ka kuma ka hararo hoton wata sai ka kula da kyau ta ina ne shi wancan yake kurkusa ta hanyar talaka domin yana ba su abin da ke hannunsa ko ya kuma yi nesa ga daga tamka wato babu kaman shi kenan kaman unique babu kaman sa in baka yadda zai iya sabantuwa da wannan sifofi guda biyun ba to ai kaman wata ne wanda ta wurin ta wuri ga can kololuwa a sama amma haskensa ba yana kurkusa ga mutane kaga nan na'am kaga nan in hinama aw indama asnabal mu- a- asnabal la sha'ir a, asnada ila mamduhihi sifataini wa kuma diddani kun gane ko fasara fasara hadha al-amru mu- musta- mustagraban indaka fa'adda dhalika ila an ya'tiya aw yadhkura laka mithalan للبدري بحيث ما يتضح التشبيه يتضح التشبيه وهذا يجعلك راض راضيا بما بما ب- ب- ب- بما اتى لك به او ذكر لك به so saboda haka anan dai abu ne bako a ce mutum ya siffanta da siffofi guda biyu to in kana ganin ba zai yi ba to ga wani wata shi ma da ya siffanta da abubuwa guda biyu shikenan khalas intaha intaha la- intaha intahat al mishkila eh ok ta kula da sifofi wannan ba zaka zaka iya kaddara shi haka amma fa duk inda ka kawo fa sai ka kawo dalili kun binci wannan to Allah ka samu dace barakallahu fikum bayanu halihi akwai sanda zaka kamanta wani abu da wani abu domin ka bayani ai hali ne na shi ka siffanta shi da wani abu ne sai ya zanto gaskiya abin bai fita ba yanzu kana bukatan ka siffanta shi da wani abu domin a kaddada gane kowa halin shi ya ce wa zalika hakan kan kasance ne hina ma yakunul mushabba a lokacin da shi mushabbahu zai kasance gaira ma'rufin sifa ba a san siffin shi ba qabla tashbih gabanin a kamanta shi da wani abu kaga ka- ka gurin ko ɗan duba min shi ne nan nan zai- sai ka dawo ba sai ka dawo yawwa yawwa to nan guraren ne ka gurin to alhamdulillah muna ka'ida ta bani bayanu halihi shine za ka manta wani da wani abu domin kai bayanin ai halin shi kai- kai bayanin halin shi wadhalika hina ma yakunu al-mushabbahu ghayr ma'ruf sifa hakan ka kasance ne a lokacin da shi mushabba ba san siffar sa ba qabla tashbih gabanin asiffanta shi da wani abu fa yufiduhu tashbihu sai wannan tashbihin da kai masa watan kamanta shi da wani abu da kai sai amfanantar da shi alwasfa wata sabon siffa ai wa- sai fito da siffar sai za a sani ka kamanta wani ne da wani abu to ba wanda ya san siffin shi to yanzu kana buƙatar ka siffanta shi da wani abu sai kowa ya gane ok to ashe ga siffin shi mun fahimci wannan ko to shine sai mu koma mu dubi misali na biyu kanan nabigatul zubiyani nabigatul zubiyani yake cewa a cikin waƙansa ka annaka shamsun kai kai fa kamar rana ne mutumin nan da nake yabo kamar rana ne ma'ana kai kama da rana wal muluku kawakibu sauran sauran sarakuna kuma taurari ne jami'in kaukab idza tala'ata domin duk lokacin da ka bayyanu duk lokacin da ka fito ka bayyanu lam yabdu minhu a matsayinka na rana idan da za ka fito kai haskaka duniya to lam yabdu minhu na kaukabun babu wani tauraro fa da zai bayyanu to nan kun ga nan ya kamanta wanda yake yabo ne da mene da rana to ai rana ɗaya daga cikin taurari ne ko ba ita ce ɗaya ba akwai saura ma'ana to shi shi matsayin wanda yake siffanta mana yana da matsayin rana ne ko kuma matsayin tauraro to yanzu shi ne yake son ya ya nuna maka matsayin wanda nake siffantawa kamar na rana ne in ma baka baka gane rana ba to ita ce wace tana bayyanuwa sai sauran taurari su mene sai su buce to kamar haka shi ma wanda nake yaban nan mutum ne wanda yake mai haske da karfi mai karfin haske a cikin jama'a duk lokacin da ya fito yana baza baiwansa to babu kuma wanda zaka je na cara kamar misali sarki ne a guri sai ga shugaban kasa ya zo yaya za a ji labarin sarki to ka haka ma haka ne misali mun ban nan ko so nan tashbihin da ya yi ya, ya- ya kamanta wanda yake magana ne- yake yabansa ne da rana me yasa ya kamanta shi da rana domin ya bayan maka bayani ga irin siffin shi ai babu dai a duniyar nan wanda bai san sifar rana ba bai san ka duba saboda fa karfinta ka duba nisan nisa tsakaninka da ita amma duk da haka haskenta na isa na isuwa zuwa gare ka mun fahimci wannan ko so wannan algardu min hadha tashbih huwa an yubayyana laka halal mushabbah alladhi huwa mamduhu shine mamduhu wanda yake yabo mun fahimci wannan ko Allah ka sa mu dace idan kuma muka je gaba ja bayanin miqdari halihi yanzu ana son a maka bayani kuma za a kamanta wani da wani abu ne domin a bayanin miqdari halinsa wato ma'ana yanda kimar halinsa yake kamar yanda na kawo da zuwan da ya siffinta hararan budurwarsa da ta fushi da shi kamar garwashin wuta eh ai duk dai galibi wanda yake harara ko wanda hankalin shi ya tashi ke yaban ko harara ba za ka gane shi bari tarba galibi dole za ka ga alamun canjawa to jaji jaji ne to amma yaya mi kidarin jin yake shi yasa sai aka manta magarci da wuta to kamar nan yanzu shine za a yi za a yi mana yanzu wadhalika idza kana al-mushabbahu ma'ruf as-sifa hakan kan kasance ne idan shi mushabba ya kasance an siffarsa qabla tashbihi gabanin a siffarta shi da wani abu ma'rifatan ijmaliyan a sani a dunkule e ja ja ne ai akwai ja ja launin ja nau'i daban-daban ko to amma ta yaya za a yi yanzu a maka bayanin mikidarin ka gane wa kana tashbihu bayyun miqdar hadhihi siffa kaman tashi da wani abin da yayi wanda shi ya fi shi karfin siffan to tashbihi shine zai zai bayanin miqdarin siffan din a cikin a wajen wannan tashbihin ga mushabba ga mushabbahu bi sharadi sun sa ka'ida doka shine siffar mushabbahu bihi dole ne tafi na mushabba karfi yanzu kaga ai mamdu na su wanda yake ba da ya siffanta shi da wa- da ya siffanta shi da wa- da rana a wancan ai kaga da shi da rana wanne ne yafi karfin haske to shine wannan sharadi ne mun bance nan ko to yanzu ya siffanta maka abu da ya ya ya ka maka wani ne da siffar wani abu ne da wani ne da siffar sa amma siffar nan nasa an san ta ne a dunkule to amma ba a san yaya take ba to yanzu ne zai kawo maka misali sai ya fayyace maka shine yake kawo mana baitul mutanabbi wa kana mutanabbi fi wasfi asadin mutanabbi haka ne ko yake ya ce a lokacin da yake siffanta wani zaki yake cewa ma qubilat ainahu ba a taɓa fuskantar idansa ba illa zunnata face an zaci idanun nan nasa naral fariki kun ga gurin ko naral fariki wuta ne na waɗansu jama'a da suke hululan suka sauka a cikin daji daga halla ko akwai halla ya hillu shine na halastawa akwai halla ya hullu madmumul ain shine na mene sauka ya sauka a guri wa anta hillun bi hadhal baladi ismul fa'il dinsa hillun mun bance nan ko akwai halla ya hullu na warware matsala gari sunan dai mu duba cikin ma'ajin to ma qubilat ainahu ba a taba fuskanta ka qabala yuqabilu muqabala ka hadu da abu ko ma qubilat ainahu ba a taba muqabalanta ko fuskantar idanun nan nasu guda biyu ba, shi wanda nake yabo watan wannan zakin da nake magana akan shi illa zunnata face ka zaci idanun nan nasa naral fariki wata wuta ce ta mutane watan ta watan yana sai nuna maka idanun nan nasa sun yi kama da wa mene wuta da akunna ta cikin dokan daji kun gane ko ma qubilat ayna ba taba fuskantar idanunsa ba illa zunna ta face an zaci idanun nan nasa naral fariki wata wuta ce ta mutane hululan waɗanda suka sauka ta tadduja ƙarƙashin duhu watan sai ka kaddara yanzu ga waɗansu mutane ne suna cikin tafiya cikin dare sai suka sauka a cikin ƙungurmin daji gashi kuma babu, babu farin wuta sai suka kunna wuta ƙila don dumi don jin dumi ko kuma don mene don gasa nama ko makamancin wannan waɗansu ga haske bayan sun kunna wutan nan sai kai kuma ka kalli wutan nan a cikin dokan dajin nan yanzu ana son ka surun tusu hoton wutan da ke cikin wannan duhu adduja shine jam'i ne na dajiya me yacin shatubi ke cewa shatubi hmm? sawadar duja hatta ta farka wanjala ko Ja- dajiya shine jam'i a mufrad dinsa duja shine jam'i to yanzu ana son ka suranto shi wannan zaki ga idaninsa ai idan idansa ja ne to amma yaya mikidarin jan yake to din ka gane ga mikidarin jan shine siffanta maka da wuta da waɗansu mutane suka kunna ta a cikin dokan daji sarkakiyan daji kun ga akwai duhun daji na farko kenan na biyu kuma cikin dare ba farin wata to yanzu kaga wannan tashbihin kamanta shi da wutan nan da yayi yanzu zai samun maka da wani zai maka bayanin kiman mene daraja irin ta jan mun banci wannan ko Allah ka sa mu dace sannan kuma a gaba yake ce mana tagarir halihi wani lokaci za a kawo maka za a siffanta ka da wani abu don a tabbatar maka da ai dama halinsa ne halinsa ne wa zalika a tabbatar da halin takari tabbatarwa kama idza kana ma'usin da ilal mushabbahi hakan kan kasance ne kamar idan an kaman a kama idza kana kamar idan ya kasance ma'us ne da dukkan abin da aka jingina shi ilal mushabbahi zuwa ga shi mushabba yahtaju ila tathbiti yana buƙatar a tabbatar maka da shi wal idah kuma yana buƙatar a ƙara maka bayani gwari gwari vivid explanation bil misal da wani misali gashi an siffanta ka ne an siffanta maka wani abu ne da wani ko kuma gashi an maka bayanin siffan wani to sai kake ganin anya kai zai iya yiwa kuwa wane ya siffanta da wannan siffan kawai yanzu ka kana bukata a kama maka wani misali ko wanda zai tabbatar da irin wannan siffa nan shi wani ne yana siffanta wata mata ce tashi to yana siffanta ta irin ko kuma bari mu bar wannan wani ne yake sanya nuna maka wani ajizi ne sai ka ce kai zai wuya to galibi kawai sai ya ɗauko mace sai siffanta shi da mace yaya a ga an gama wai na sai ƙara tabbatar maka eh ga irin ajizancinsa saboda halitta ce kowa Allah ya riga ya bambance halittarsa mun bance wannan ko to Allah ka sa mu dace gane bambanci ma tsakaninka da mace ɗaya ne ta hanya ɗaya ma kawai ɗauki dutse kai haka ka ce namiji ya ɗauki dutsen nan ya jefa ce mace ma ita ma ta ɗauka ta jefa za ka bambanci to Allah ka sa mu dace amma mata ku yi hakuri ba halitta ce tun a ciki Allah ya riga bambance to Allah ka samu dace amma gashi ana cewa what a man can do woman women can do even better ta ina da to Allah shi mana jagora na to ka gani eh mana saboda siffin da Allah ba su ne ka gani to Allah ka samu na yi asa'a eh duka dai da siffar ra- da siffar raunin wata ma sai ta riga mai karfin shiga aljanna ka gani to mun gode ma Allah da ya- da da ya sanya adalci a cikin komai to daga nan malam sai ya ce maka zaka siffanta mutum ne wani lokaci din kai tabbatar da waccannan siffan da ka jingina zuwa gare shi in ana ganin kamar ba zai yi ba shine sai ka- a misali na hudu ya kawo mana ayan alkur'ani wakala wakala ta'ala ya ce ubangiji Allah sun ta'ala ya ce wallazina yad'una min dunillahi kaga waɗanda suke kiran waɗansu wallazina yad'una min dunihi na'am shukran aya ce daga cikin ayin suratul ah, taw- ah, wannan wannan ra'ad ko ra'ad ne to wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke roƙon ko suke kiran koma bayan Allah waɗansu ba Allah ba don su taimake su su agaje su la yastajibuna lakum bi shay'in kai waɗannan bayi wanda ake roƙon fa ba za su iya amsa musu da wani abu ba kenan ana sa a tabbatar musu da sifin mene ajizanci to to in baka gane siffan ajizancin nasa ba ga wani misali illa su ba wani abu bane face ka ba su ta kafaihi kamar mutum ne da zai je ya shimfida tafakan hannunsa haka ilal ma'i zuwa ga ruwa lebu daga fahu wai yana roƙon ruwan nan zo zo zo zo da ruwan ya hau tafinsa ya isa da shi zuwa ga bakinsa yaya zai yiwu yanzu ko a gaban teku ne kace ka miƙa ma teku hannun teku hannayenka haka shekara miliyan kana roƙon teku ya zai iya zuba maka ruwa ya hau tafinka har ka zuba baki ba zai taɓa yiwuwa ba to kaga wannan ana son a tabbatar da halin waɗanda ake roƙo ne koma bayan Allah na mene ana son a tabbatar maka da ajizancinsu kai kaga alkur'ani wajen balaga kaga alkur'ani wajen fasaha yanzu babu wani misali da za a iya buga maka kamar wannan ko wanda ya wuce wannan mun bance wannan ko kamar misali mutum ne yake siffanta wani yaro nashi wanda yake malalaci ai yaron nan duk yanda kake baka zato malam malalaci ne kai ko yanda kake ganin shi malam gashi bawo gashi murdede kana ganin ai ba zai taba ka ba ka ce mishi wallahi talla malam yadda ka sarka lalaba ka gani to kaga wanda kana son ka kara nuna hali ne na shi na mene na gazawa gazawa to kun ga ashe duk lokacin da zaka siffanta wani da wani abu to dole ne ka san zaka siffanta shi duk akwai mu kanmu a ɗabi'ance ai mutumin kirki zaka siffanta shi zaka zaka kamanta shi ne da wani abu na kirki malalaci fa ko na ko dan banza ka gani to Allah ka sa mu dace ina ganin ga wani baiti nan a ƙasa yake cewa wa qala abul hasan al ambari abul hasan al ambari yake cewa fi maslubin kan wani mutum da aka gicciye shi an kashe shi ne sai aka gicciye shi a jikin cross da yazo zai wuce shi mawakin sai ya gan shi sai yake cewa okay afwan ba mu karanta ka'ida ba ko to bari mu koma na ha ko tazyinul mushabba wani lokaci zaka siffanta mutum da wani abu domin ka domin ka adanta shi ne kawai haba ai ado aka mishi ka gani Allah ka samu dace Allah shi mana jagora yanzu ɗalibinka ne ko kuma yanzu yadda muke zaune nan ga malam nan muna zaune da shi kai malam ka yi zama kamar sayi na umar yanzu yadda ka yi zaman nan a insha Allah hakila ba har iyali sai ta samu labari ke wallahi ke bugi bugi sai yau yau an yau na ji daɗi wallahi mai gida mai sai ma ce dubu ɗaya ce wallahi gashi na baki fi sabilillah sadaka kaga saboda ya ji daɗi mun bincika kaga manufinka da siffanta shi da sayyidina Umar saboda menene ka kawata shi to haka al'amarin yake yake cewa badatta yadayka nahwakum ihtifa'an madatta yadayka nahwa nahwahum ihtifa'an na'am to kaida ko a'a zamu zo kan wannan zamu zo madatta yadayka kai gashi nan ka mika hannayenka daga madda ya muddu madda ya muddu mikawa ko ai daga nan ne aka samu ma'anar madda ta wajen masu malamin tajwidi yi almaddu ba shine ka ja ba to yanzu ka mika hannayen ka aika mun ka ja su ne ta wajen ma'ana to madatta ya dai ka ka mika hannayen ka dan me yasa ka mika hannayen ka ihtifa'an domin kyauta shine ihtifa domin kyauta nahawahum zuwa ga sashi na waɗannan mutane watan ya kaddaro kaman gashi maslub din wanda aka gice din gashi ya mika hannayensa dama da hagu to kuma sai ya kaddaro kaman sai ya kaddaro kamar ga waɗansu mutane kusa da shi kun gane kamar dihima wannan hali naka da kake da ka mika hannayen ka dama da hagu kamar dihima kamar yayi kama da halin da kake mika hannayenka bilhibati da kyaututtuka ilaihim zuwa ga mutanen kun gane yanzu aka samu da sura zahiniya hoton zuci to ga wani wanda aka gicciye shi ga hannayen shi dama da hagu na farko kenan sannan kuma na biyu sai yake son ya siffanta maka shi da mutumin lokacin yana raye ga shi da dukiya ga talakawa gaba da gaba gaba dama da dama gare dama da hagu gare shi ya ɗibi kuɗi na ta miƙa musu ya ɗibi kuɗi na ta miƙa musu yanzu ya yi ma wannan gawa ado kuka bai mata ado ba ya yi mata ado mu ban wannan ko to wani lokaci za ka siffanta wani da wani abu don ka adanta shi duka mushi kwalliya shine yake son ya nuna mana to mu nuna mu duba kuma mu karikin can namu karikin can ka'idan yake cewa au takabihuhu ko kuma ka mene kai disfiguring ɗinsa ka munanta shi kawai shine kama na baiti a karke wa qala arabiyun fi zammin mar'atihi fi zammin fi zammin mimra'atihi ai mimin din guda biyu ne ko tana da shadda ko fi zammi fi zammi mimra'atihi yawa wajen kushe matarsa sai ya ce wa taftahu wa taftahu gashi nan tana bude baki la kana kai da ma dai bata kasance a halitta ba ma'ana da ba da ma dai ba halicce ta ba faman gashi nan tana bude wani baki da ma dai Allah bai halicce ta ba laura aitahu da a ce za ga bakin nan nata ta wahamtahu sai ka dimuce ka dauka baban wata kofa ce yufta wace ake bude ta tumin nari da kauta anya yanzu kai wannan duk matan da mijinta ya mata haka za ta zauna za ta cigaba da zama tare da shi ai auren ya rabu kenan auren ya rabu kenan ko kai ne da aboki ya maka irin wannan kuzan kuzan ce wannan ai shikenan ina ai da kai da shi sai dai kun hada filin kiyama ba ba ji wannan ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora a takaice wannan shine abin da ya shafi a garadu tashbi na mana bayani akwai sauran tamarin ga sunan dewa idan ka ɗauki wannan littafi na dalilin balaga shine duk suka amsa tamarin din a ciki so ashe kenan kaga idan ka sayi littafin balagan kana bukatan kuma ka je ka nemi wannan to yanzu ma an ci gaba alhamdulillahi idan suka buga suna hadawa da dalilin balaga din wani su copies din akwai naka ko yabo to alhamdulillahi dan dan daga mu gani mu ga kafa din saboda ko da wani zaji siyasi siya irin shi kun gan shi gashi ne yana hade ne da dalilin balaga din yau alhamdulillah ga can ma nawa ne nawa ka samu wannan dubu ɗaya ɗari shida ko alhamdulillah kaga da can dubu su wuce ɗari biyar ɗari uku ma ka gani to Allah ya samu na yasa gashi yanzu abubuwa sun yi tsada sai ƙara tsada suke yi sai ƙara hauhawa to Allah ya samu dace a takaice wannan darasin shine a iyakan wannan darasi wanda ke kai tsaye kuma za mu je a tashbihul maklub a tashbihul maklub a tashbihul maklub a ina gani malam bari mu canja eh bari mu canja insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu